إله إلا الله
الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا أمة الإسلام واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة وليس دين جهل وتخرص أو خرافة وكلما كان المسلم أكثر علمه وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه أيها الإخوة إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضه من أن يظهر فهو عز مطلوب وأشرف مرغوب تسابق الفضلاء لفضله تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأزكياء لتحصيله من اتصف به فاق غيره ومن اتسب به بان نبله رفع الله أهله درجات ونفى المساوة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن فوائد العلم أن العلم مورث للخشية مثمر للعمل يقول جل من شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن فوائده أيضا استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة الم وبشهادة ملائكته يقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومن فوائد العلم أيضا أن من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن فوائد العلم معاشر الأحبة أن العلم أعظم ما تنافس به المتنافسون وأغلى ما غبط عليه المؤمنون قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله ماله فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ومن فوائد العلم العلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة أخرجه الإمام مسلم ومن فوائد العلم عيدة أن العلم يبقى أثره للإنسان حيا وميتا فيخلد ذكره عند الورى وإن كان تحت التراب مدفونة فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صاحب العلم محبوب في السماء والأرض يحبه الله ويحبه خلقه فأن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضأ أجنتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بخذ وافر أخ- أخرجه أبو داود والترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى على أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أمة الإسلام لقد تكاثر لقد تكاثر كلام العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في العلم وفضله لأنهم عرفوا قيمته ورأوا أهميته في حياة المسلمين قال ابن عمر رضي الله عنهما قال مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وعن علي رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفره إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذمة أن يتبرأ منه من هو فيه وقال الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم وإنا عليه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ولياتا تبتد الله wanda ya shiryar da mu akan haske na musulunci ya kuma dora mu akan godabe na imani da ilimi ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a gare sa da iyalinsa da sahabbansa da duk wanda ya bi godabensa har zuwa ranar tashin alkiyama haka ya ƴan uwa masu tarin albarka ina wa kaina da ku wasiya akan jin tsoron Allah subhanahu wataala mu sani cewa lalle addinin mu addini ne na ilimi da fahimta addini ne wayayyen addini ba addini bane na jahilci da kuma watan tsotsu burutu sannan kuma da kuma ƙarerraki watan duk lokacin da musulmi ya kasance mai ilimi wa addininsa yana sane da abin da musulunci yake karantarwa to ya fi ƙoƙarin riko da addininsa ya fi tabbatuwa akan wannan addini haka huduwar mu ta yau tana bayani akan falalar ilimi da kuma mahimmancin ilimi a rayuwa abu ne wanda baya boyuwa wa duk mutum mai lafiyayyen hankali da tunani cewa ilimi al'amari ne da ake da bukata a rayuwa don yana da amfani duniya kana na da amfani gobe al'iyama ba shakka ilimi falalarsa ba ta boyuwa ba sai an tsaya ana fadawa ba abu ne wanda ya fi hasken rana bayyana sannan kuma bai mafi girman al'amari ne da ake nema shi ne mafi darajar duk wani mutum a duniya da yake ƙoƙarin samu a rayuwa ilimi shi ne wa'inda mutanen kirki suke rigangantu wajen nemansa ilimi shi ne abinda masu hankali da tunani suke ƙoƙari suke tsere-tsere wajen danko wannan al'amari ba shakka duk wanda ya siffantu da ilimi to ya siffantu da al'amarin da ya tsere ma kowa a duniya ba a kwatanta mai ilimi da mai kuɗi ba a kwatanta mai ilimi da mai mulki ba a kwatanta mai ilimi da mai ƙarfi duk abin da kake taƙama da shi idan aka ce wannan mai ilimi ne wallahi ubanka ne a rayuwa shi ya sanya duk wanda ya siffantu da ilimi to ɗaukaka sa tana bayyana a duniya wannan ne ya sanya ubangiji da kansa subhanahu wataala bai daidaita masu imani da masu ilimi ba ya sanya daraja ta ilimi tana gaba da daraja ta imani Allah yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum sai ce walladhina utul ilma darajatin Allah yana daga darajar masu imani daga cikin ku ashe tsakanin mai imani da wama da mai ilimi akwai tazara mai dimbin yawa tsakanin su Allah ce Allah yana daga darajar masu imani daraja dai Allah ya ambata Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku sai ce wallazina utul ilma darajatin amma masu ilimi Allah darajoji da matsayinsu yake dagawa a rayuwa kaga wannan ba ma kwatance a duniya ya ku bayin Allah yana cikin falala ta ilimi shi ilimi shine abin da yake gare da jin tsoron Allah idan kana son ka wayi gari cikin masu jin tsoron Allah masu biyar doka da oda ta Allah a duniya to kai karatu a rayuwa wannan fada ce ta Allah subhanahu wataala Allah yana cewa innama yakhshallaha min ibadihi ulama kamar dai a duk duniya ba masu jin tsoron Allah kamar malamai haka Allah subhanahu wataala yake son ya nuna mana a duk duniya a duk rayuwa Allah ce masu ilimi kadai ne suke jin tsoron Allah subhanahu wataala saboda sun fi kowa sanin waye Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah ilimi yana gare da lafiyayyen hankali yana da wuya kaga mutum yayi karatu kaga shi tambela tambelanci a rayuwa amma mutum nawa ne da kuɗi mutum nawa ne ya kare mulki mutum nawa ne da ƙarfi ya kare saban titi yana tsince tsince amma in fa Allah ya baka ilimi al'amari ne mai girma wanda hankalinka ginuwa yake ba raguwa ba a duniya ya ku bayin Allah daga cikin falala ta ilimi da Allah ya miƙa ya bambanta ilimi da dukkan wani al'amari a rayuwa shine Allah ya hada shaidar masu ilimi da shaidar mala'iku akan sanin Allah subhanahu wataala cewa Allah ya san shine Allah mala'iku sun shaida Allah shine Allah kana masu ilimi sun yarda sun shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan daraja ce ta masu ilimin da shi kansa ilimi a inda Allah ya gwamaya matsayi wato shaidarsa da shaidar mala'iku da shaidar masu ilimi Allah bai kama su kuɗi ba Allah bai kama su mulki ba Allah bai kama su ƙarfi ba Allah bai kama su kyawo ba abinda Allah ya kawo shine masu ilimi dan fa'a nuna maka kima da daraja ta ilimi ta kake wasa da shi kake wasa da neman sa ya ku bayin Allah yana cikin falala ta ilimi har yau da muhimmancin sa shi al- al- al'amarin ilimi duk wanda ya kama hanyar karatu hanyar sanin Allah subhanahu wataala to ya ta Allah yana nufin shi da alkhairi wai idan Allah na son ka da rahama idan Allah na son ka da alkhairi idan Allah na son ka da shiga aljanna to Allah na tatab da kai ne akan tafiya makaranta akan kokarin sanin Allah subhanahu wataala da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shakka duk wanda ya rubuta zuwa makaranta ya raba hanya saboda kokarin tara duniya ya raba hanya da makaranta saboda kokarin samun mulki ya raba hanya da da makaranta saboda neman shinkafa da masara ba shakka wannan ya sayi asara da kudin sa Allah ya tsare mu annabi mu Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi duk wanda Allah yake nufi da alkhairi a cikin al'umma to Allah yana sanar da shi addini Allah yana taimakon sa gun fahimta ta addini kuma ba yadda za a yi a fahimci addinin ba a karatu Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ku bayin Allah yana cikin falala ta ilimi da muhimmancin sa har yau shine ilimi shine mafi girman al'amarin da ya kamata a ce ana rigangantu ana tsere tsere ana gogormaya ana tada jiyojin wuya wajen neman sa saboda al'amari ne wanda an ba da dama ka yi kyashi a wannan ɓangare amma abun haushi da take ci ka nemi islamiyoyinmu makarancin namu da inda ake karantar da al'umma yana da wuya ka zo ka tada makaranta ta iyaye da ake amsar kuɗi da masu karatu a cikinta amma za ka ga sai ka tare da ɗaliban ba sa da yawa balma ba a zuwa ko an za an zo an zo ne a lati amma wani fa tun karfe shida in yayin sallar subahin baya komawa gida kasuwa yake tafiya ya shekara 60 a duniya bai da jika 60 a duniya ya shekara 60 a duniya baya da jika 60 na kansa a duniya kullun neman duniya kuma ta kasa samuwa malam gwada hanyar ilimi ka gani ka bata lokaci na rantse maka da Allah yana da wuya kai shekara 60 kana neman ilimi baka zama to professor a cikin sa ba abane wanda ke da wuya ka baiwa ilimi lokaci kana neman sa baka samu wani abu a cikin sa ba amma fa ba tabbat bane ka ta neman duniyar nan ka same ta ba tabbat bane duk abin nan mulki ka nema ka samu amma fa shi ilimi duk wanda ya nema sai Allah ya datar da shi da wannan al'amarin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ke cewa baya halitta ai hasada sai cikin al'amurra guda biyu hasada haramun ce kawa junan ka kashi akan ni'imar da Allah ya wa dan annabi Adam amma a hurare guda biyu ma'aikin Allah ya ba mu lasisi ya yarda muna mu je mu yi ba illa a cikin wannan al'amarin annabin Allah yake cewa wuri na farin inda hasada ta halitta shine mutum ne da Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗi kaga mutum Allah ya bashi kuɗi sannan kuma yana ciyarwa a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala idan aka ce aikin makaranta za ya bada gudunmuwa idan aka ce masallaci za ya bada gudunmuwa idan aka ce taimakon lafi da marayu zai bada gudunmuwa zawarawa za aure da su zai bada gudunmuwa duk wani aiki na alkhairi da aka ce za a yi in dai kuɗi yana yi to zai sanya kudin saye wannan aikin annabin Allah ce babu laifi dan kaji cewa ina ma Allah ya baka irin abin da Allah ya basa dan kawa Allah subhanahu wataala hidima da dukiyarka mutum na biyu wanda Allah subhanahu wataala ya basa ilimi yana karantarwa yana fadakarwa yana wa'azi yana tunatarwa yana dora mutane akan as-siratul mustaqim kaji cewa kai ma ina Allah ya baka irin abin da Allah ya basa domin ka tallafa wa ƴan uwa ka karantar ka ilma ilmantar ka nuna mutane Allah subhanahu wataala a wa'annan huraren ne aka halitta mana yin hasada a rayuwa ya ku bayin Allah ina mai sa shiga aljanna duk wanda ke da bukatar shiga aljanna yayi nisanta da wutar jahannama to wallahi ya kama hanyar zuwa karatu ka kama hanya tukuru zuwa karatu abin yana bani mamaki ina mamaki kwarai da gaske kaga mutum yana cewa malam wallahi kasuwa ta hana mu tahowa na rantse maka da Allah wallahi in kai wasa akan neman ilimi har mala'ikan mutuwa yazo baka gyara ba ina mai rantsa maka da Allah sai ka hi ganga kaduwa a gaban Allah subhanahu wataala da duk abin da za a yi a duniya in ba a yi bisa ilimi Allah baya karba sallarka da azuminka da zakkarka da aikin hajjinka da duk wani abu na alkhairi a rayuwa abu na farin da Allah fa ya fara shine fa karatu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayin farko da Allah ya turo annabi da shi ba ce fa yayi sallah ba ce ya je neman shinkafa ba ba ce ya kula da iyali ba ba ce kaza ba ba ce kaza ba abu na farin da aka ce wa annabin Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Daka jama'a mu yi haƙuri, mu jure duniyan nan fa duk abin da kake nema a duniya, wallahi abin nan zaka bar sa. Ba wanda ya mutu ya je da matsayinsa, ba wani da ya mutu da ya je da kuɗinsa, duk abin da ka tara a duniya nan kake barin sa. Mutum guda yake tafiya da kayansa shine mai ilimi, da kayan mutum yake tafiya shi ba a barin gadansa. Yanka in sun yi sun yi ba su ba kuma to shikenan ta saurar gare su, amma dukiya da mulki ake barin gado a duniya. Daka jama'a mu tashi zuwa karatu. Ma'aikin Allah sallallahu sallallahu alaihi suke cewa duk wanda ya kama hanya ta tahiya karatu ya kama hanya zuwa makaranta ya liƙe shagonsa ya liƙe wajen sana'arsa ya je ya san abin da zai amfane sa duniya da alkiyama to Allah zai sanwake masa hanyar shiga aljanna Allah ka sa da mu take annabi ya ce duk wanda ya kama hanya ta tafiya makaranta ya san yadda za ya bota wa Allah abun haushi da take ci malam wallahi alazim uqsimu bi rabbil izza akwai wanda in sallah ta rikice masa na ratse da Allah sai dai ya sallami bi sai da zashi gyara ta ba akwai wanda in ka tambaye shi farillan sallah gudan nan 14 wallahi bai san su ba akwai wanda in ka tambaye shi wasu abubuwa na addini muhimmai a rayuwa wallahi bai sani ba amma kullum abin da yake dibi fa rayuwar nan kullum kasuwar kai yake tafiya fala saddaqa wala salla ba sallan ba addini ba duniyar babu kudin kana ta wahala dan uwa haka za a je a doke ka daga kai sai aikin ka a je a jibge ka kuma na rantse da Allah wannan addini shi Allah zai tambaye ka a rayuwa haka duk mai son shiga aljanna inji manzon Allah yace ya kama hanyar zuwa karatu saboda tafiya karatu akwai alkhairi da albarka a cikin sa ya ku bayin Allah daga cikin muhimmancin ilimi ilimi shine abin da in ka mutu kake bari shi wanda ko ka mutu kana samun ladar sa ka tafi gaban Allah kana kiyama amma kuma ana baka ladar abin da ka rubuta dukkanin malamai su kai rubuce rubuce irin su ibn kathir irin su imam al-qurtubi irin su al-imam al-qantawi irin su ibn qayyim al-jawziyya al-imam an-nawawi sun mutu amma kullun sai an baci sunansu a duniya ba wani mai kudi a duniya wanda ake kira sunansa a kullun wallahi babu shi babu wani mai kuɗi wanda kullum tsawon shekara da shekaru ƙarni ai shekara ɗari ana kiran su naka wallahi babu shi a duniya amma ka dibi yadda ake kiran suna al-Imam al-Bukhari yana da wuya rana ta fito ta faɗi daga gabas ta faɗi ta faɗi yamma baka ji an ce Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi Imam Muslim ya fitar da hadisi Ibn Kathir ya ce jama'a mi suka yi ake ambatan su shine sun tara ilimi sun karantar Allah ya sanya albarka a ciki haka idan kana son ambatan ka ya wanzu ambatan ka ya wanzu a duniya ka mutu ana ambatar ka malam je kai karatu ka karantar kadibi rayuwar im a wannan Sheikh Jafar Mahmud Adam ya mutu amma kullun ana sa karatun sa dibi Abubakar Mahmud Rumi ya mutu kullun ana sa karatun sa ni suka wa Allah kun suka tara mulki ne da su an riga an kare sai ni kunta yayi mulki ya kare yanzu sai can ka ji in an doko tarihi ana ambatan sa amma malamai magabata rabbaniyun suka wa Allah aiki sai an tashi kiyama ana ambatan su da su saboda falala da muhimmanci ilimi a rayuwa haka annabin Allah yake cewa wato idan dan annabi Adam ya mutu ya kwanta dama duk wani al'amarin sa yayi kiban dama guda uku sadaka da kai mai gudana ko kuma ilimi da Allah ya baka ka karantar ko kuma awar da salih Allah subhanahu wataala ya sa mu dace daga cikin muhimmancin ilimi jama'a shi ilimi abu ne wanda idan ka same sa kana samun soyayyar Allah idan mutum ya samu ilimi ya fito zuwa neman ilimi to yana samun soyayya ta Allah subhanahu wataala kuma Allah yana sa maka soyayyar bayinsa a duniya Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ku bayin Allah falalar ilimi da maganganu akan ilimi tun daga sahabbai suna nuna mana falala da muhimmancin ilimi saboda sun fi kowa sanin moran ilimi da dadin ilimi da albarkarsa da amfaninsa ke sanya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda yake cewa a fa'inta ta kaji sahabin annabi sahabin annabi ce a fa'intarsa ya zo ya zauna ya fa'inci mas'ala guda ta rayuwa ya zo ya zauna ya fahimci mas'ala guda a addini yace tafi alkhairi akan ibada shekara 60 yace da gwara na zo makaranta da ɗauki babi ɗaya na rayuwa na fa'ince sa yafi alkhairi akan yin ibada shekara 60 inji Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi ma yake cewa ya isa yin maka falala da matsayi da daraja ta ilimi wanda bai da shi ma yana son a kira shi da shi wanda bai da ilimin yana son a ce masa malam kalmar malam kalma ce da duk duniya ba kamar ta a rayuwa in ban da kalmar annabtaka wallahi a kira ka da malam ƙarshen gaya ta daraja a rayuwa kenan kalmar malam ba karamar kalma bace wallahi ba kaskantaccen mutane bane malamai kalma ce wadda wallahi kudinka baya jayo maka ita mulkinka baya jayo maka ita zamanka ka bude qur'ani da hadisan annabi ke sa a kira ka da wannan kalmar yake cewa ya isa da manto daraja da matsayi da ilimi wanda bai da shi ma yana son a danganta shi da shi in aka danganta mutum da ilimin ko bai da ilimin dadi yake ji yace kuma ya isa da manto abun aibi da jahilci shine wanda yake jahilin ma in aka kira sa jahili rikici yake yi jahili ne bai san komai ba amma idan kace masa kai jahili to kun dinga rikici da shi kenan sai illa ma sha Allah al-fudail bin iyad yake cewa ba wani abu da Allah yake ba mutum a rayuwa a duniya sama da annabtaka a duk rayuwa ba wata daraja da Allah yake wa dan annabi Adam kamar Allah ya sanya masa riga ta annabtaka tace kuma babu wani abu bayan annabtaka mafi daraja da kima a rayuwa kamar Allah ya sanya maka riga ta ilimi babu wani- ba wani abu mafi daraja a rayuwa bayan annabtaka kamar Allah ya yi ka dalibin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya ilmantar da mu ilimin mai albarka mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama ya taimake mu akan i- samun ilimin mai albarka mai amfani ya ba sanya mu kafri- ƙarfin zukatan mu a rayuwa a ƙarshe ya ku bayin Allah mu yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saboda fadar Allah da Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid ya Allah muna tawassuli da wannan tsayuwar da kuma ibadun da muke gabatarwa Allah ka san halin da wannan ƙasar take ciki Allah ka mu na agaji Allah kai kake agazawa Allah mun kai karar abin da yafi karfin mu zuwa ga hannunka Allah kai kace a roke ka Allah nije tana buƙatar agajin ka Allah ka agaza mata ya Allah duk wanda ke nufin yake buƙatar rugajewar Niger Allah ka rugaje sa duk wanda yake fatar sharri wa Niger Allah kamar sa da kayansa ya Allah duk wanda baya son ya ga Niger da ɗan Niger sun tashi lafiya Allah kai masa abin da ya dace da shi ya Allah muna gama ka da dukkanin make wannan kasar ya Allah kai musu abin da ya dace da su Allah muna roƙonka dan dan girman sunayenka Allah ka agaza mana wannan kasar tamu Allah ka tsare mana wannan kasar tamu jami'an tsaron mu FDS Allah ka ba su agaji da agajinka ka ba su kariya da kariyarka duk wani mugu da yake son ya kare zaune tsaye a cikin kasar nan Allah ka murkushe sa Allah ka murkushe sa Allah ka murkushe sa Allah dai ga Fir'auna ka halakar da shi ga Qaruna ka halakar da shi ya Allah kai musu irin abin da ya kamata da su ya Allah wannan kasar tamu tana buƙatar agaji Allah ka agaza muna Allah ka tsare muna ita ka tsare muna shugabannin mu ka tsare muna addinin mu ka tsare muna mutuncin mu Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana a'da'a dinik وانصر عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ دولتنا نيجر اللهم احفظ دولتنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم مزقهم تمزيقا اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا ذا المن والفضل والإحسان عباد الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله